bakalım. Yalwa da kace ko kamar cikin gida.
Eh, Haka ne?
eh. To amma babu ka iya, Babu ka iya.
mm, ƙarama babu ka iya babba.
Oho, ba a gini tukuna ba.
Mm-mm. Yo ai an ture su.
Oh,
Har rijiyar da ke nan ta ka iya tana can shi.
oh.
Nan kuwa wajen fulani uwar gida ne, wajen uwar gidan mata au- matan auren duk sarkin da ya ci wajen uwar gidan matan aurensa kenan.
Nan.
Eh wannan ɗakin da nake ciki ɗakin su ne.
Hmm. Wace ce?
Uwar gidan matan aure.
Uwar gidan matan aure.
Mm. Wato matar da, da yanzu matar da ka aura kamar yanzu waɗannan sunusi da aka yi wa aure ɗan sarkin kanan nan to a ce ba ta fita ba duk wanda ya zo it- bayanta yake tunda yake ita ce matarsa ta kunshi ita ce matarsa ta fari to sannan tana nan duk wanda aka kawo kuma bayanta yake to shi ne uwar gida
Hmm. Tana nan.
eh eh to da tana nan Mhm.
to da rabon haife haife ga ta can gidan alkali tana haihuwar yayaye
To, wace ce a can wurin Sidiya lokacin da ke ce yarinya?
wurin sidiya uwar waje Dakin shekara, uwar waje uwar waje.
Mm.
Aha, wace ce uwar waje? Oh, muna da uwar waje.
ai sun mutu mm.
Ai, ai, ai.
to wannan ko inda aka kashe dinnan wajen uwar gidan kwarakwarai ne uwar gidan kwarakwarai
A kewayen yawa.
shi ne aka ture can wato wajen uwar gidan kwarakwarai wato duk daukacin kwarkwarar da aka soma ko guda nawa aka kawo Mhm, a bayanta ta zo a kan idanta kuma ta zo mhm.
to shi ne uwar gida
To. In mun yi yawo tare Mm, a nan mm, wata rana ba yoga a mm.
mota. Kun iya nuna mini a gidaje wanda kin tuna tun da ke ce yarinya yes sai ki gaya mini waɗanda aka gini tun da kin yi girma.
waɗanda aka rushe dai ko Mm, waɗanda aka ture aka zubar mm.
sun zama jeji
Kin iya nuna mini wurayen da sun tura yes gidaje da kamarkalla.
yanzu nan wajen asibiti ma Ai, har da kufan ɗakin uwata inda ta fara zama aha, can.
a nan lokacin ubanmu ba Mhm. Kai. Kuma kin da bayan asibiti kai karfe da ya yayi abin ba wuya
lokaci da eh sauri tsari shi yasa
kin da bayan asibiti Mm,
kafin da an wuce kofa zuwa wurin zuwa wurin sidiya mm, a hagu akwai kofa wanda ah, an gini daidai akwai hotuna da yawa a kan kofa kin tuna wancan hotuna mm. a kan kofa
a a nan wajen asibiti bayan da an wuce asibiti asibiti a dama ne Mm, sai kafin an wuce kofa zuwan yalwa mm, akwai kofa a, a waje hagu mm.
yana da hotuna da yawa a kan kofa hotuna daban-daban akwai kaduna akwai hoton abubuwan daban sai in nuna miki Ma wata dai kya rana nuna min wata.
eh wata rana ko kuma da yake ta nan kike bi ai sai sai in raka ki ni ma ban je na gaida hajiya ba yau to madala tsari madala madala mu tafi tare bismillah Hajiya, um, da muna yi hira mako ta wuce, eh kin ce, kina so wannan?
eh thank you Madalla. Kin ce lokaci-lokaci da kuna yin wasa Mm, takawa ya ganku daga bene, mm.
a yi na bene ɗin.
wancan Oh, a nan.
eh ba wannan ba Eh.
wancan inda sarki yake yanzu To, bayan lo- wurin rumfa, ba Mm.
rumbu, bayan wurin rumbu ko?
Mm-mm.
Menene sunan daki?
Mm, ba ya da suna sunansa sauran sarki
Na da
na da to shi ne kowane sarki ya ci ma yana nan a ciki madala, madala, inda yake zaune wannan sarki madala. Watakila za ki nuna mini wata rana. Ko, kin yarda?
eh Madala. Akwai wuta har yanzu ko? Madala.
karfa ki kone
To, um, don me sarkin Katsina ya yi amfanin mama?
Mm?
a kin gaya mana wata rana wani ya gaya masa karki karkace kana so wata daban sai mama ko kirari ne yes kirari ko
mai sunan salamatu suna ce masa mama
Ban ji ba menene suna salamatu Salamatu. mama ke ce he to haka an rubuta akan takardu Mm, din anda kin bani mm.
Adala. Kuma ban manta ba zan kawo miki takardu to har yanzu ina yin karatu.
ni daidai ne Eh, ban yi- ban manta ba, ki hakuri ko? Na- ah, ah, ah, ki shu, ki shu, ki hakuri ko? To, kuma a takawa wato ubanku.
Mm, Um, Abbas.
Eh, Abbas. Ya yi amfanin sunan mai duba lindoka. Menene ma'ana wannan?
ma'anar tubalin toka Ai, ina yarinya ina yarinya ina tafi da gudu daga daga daga sai in faɗi aha.
ina da kiba Allah, ke?
yes Kiba?
yes Kin fi mamantuwa kiba?
yes Mhm.
sai sai in faɗi sai ya ce wannan tubalin toka ce to shi ne ke ce min tubalin toka da taɓa ki da rushewa
Madalla, madalla. Yawa. Da Allah ki yi hakuri ki shi ko? Ko?
ki bata mana
To.
Ah.
Ah, kin je kin je makaranta kafin da kin juya tunaninki um, kafin da kin ƙi makaranta a ina makaranta ɗin da kin je a cikin gida ko kusa da kofar ta kudu ko kusa da kofar ta arewa ga ga ɗaki nan jikin wannan ɗakin oh, ɗakin makarantar mu kenan da malamar mu wannan a nan eh nan nan eh da malamar mu sai mu fito kowanne daga wajensu Aha.
in an ba shi karin kumallo ya sha sai mu taho nan wajen fulanin uwar gida Mhm.
nan wajen fulanin uwar gida wannan daki Ko- wannan ko- waje duka wannan wuri eh wajenta ne Mhm, uwar gida mhm.
uwar sarki Eh.
alhaji Eh, tana nan kakar sarki wannan aha tana cikin wannan wuri tana wannan ɗakin
wannan a nan yes madar sai makaranta can ne yes amma ƙofar ƙofar ta wannan yin tsara ta aka yi ƙofar ta tana can can aha sai a je a kewaye a shiga makaranta a nan yes madala na fahimta to makaranta a bayan wurinta ne eh, yes amma da akwai bango guda
duka guri haka i amma tsakanin ma- makaranta da wurinta da akwai bango guda da ya kawai a'a ba- wannan ƙofa ai daga baya suka yi ta aha
uban sarkin nan shi ya tsara ƙofa ya sa matarsa aha uwar gida tana cikin wannan daki wannan gida gida duka nata ne eh ɗakunan nan duka na- na kwarakwaranta ne na fahimta wanda su, suka tura eh, eh, kuma wadansu eh, suna nan eh.
yanzu kwara kwarai a waɗannan yanzu abokan zama ne kurin mudu muna zaune ne aha to mata daban yana da yana da mata guda nawa
suna da yawa plenty mata yes
sun fi guda hudu matan aure mata aure guda hudu guda hudu suna nan wani wuri ɗaya a nan uwar gida eh
can wajen 'yan sarkin musulmi
aha ban ban sani wuri ba wajen goggo can sokoto aha amma nesa ne ko
eh, eh.
wani bai san abin da wani yake kai ba Mm, mm. nan mai bi uwar gidan nan take can sararin garke Mhm.
ga waje nan ƙaramar matar gidan ce aha
can wajen uwar gida ta wannan sarkin aha to wajen mm, sharifiya aha
wa- wadda take bi wa mabi uwar gida
oh, ta biyu ta uku ta uku eh, ta hudu ita ce a tsakiya can sararin garke amariya ce eh, karama eh, eh. Kai. daya a nan mm, biyu a wurin wurin sarkin musulmi
daya a wajen sarkin musulmi aha daya a nan Eh.
daya a amma sararin uwar garke.
gida a nan eh, ta biyu sarkin musulmi yes ta uku mm, can kusa da suru wajen uwar gida eh,
sharifiya eh, sharif ya ce kakar kakar turaki
Aha, ta yanzu.
uwar uban turaki na yanzu Aha, madara, madara.
to daya amarya Can nesa.
a nan sararin garki inda sararin ake girki.
wasa Aha, aha. madara. Kin tuna ah, daga ina suke?
duk mutan kano ne Duk.
yes Mamaki. Ina tsammani lokaci-lokaci an, an kama mata daga nesa.
wannan uwar gida Mhm.
ita ce matarsa ta fari
Allah.
ita aka so ma au- aurar masa ubansa ya aurar mat- masa ita to mm, u- ubanta jikan kakanmu ne
Oh.
abdullahi Eh, eh.
maje karofi To.
to wato da ita da shi ita kamar ya ce a gurinsa
Ban fi- kin gane Mm-mm.
kamar ya tasa ce
Oho. To, na fahimta, na fahimta.
to ubanta ji- ji kamar shekaru ne
Jikan, kakanmu ne to sai aka haɗa aurensu don da ba a ɗauko ɗan wani gida na can ba za a ɗauko ɗan haɓe ba kano mutan bakin kasuwa ba za a auro su a kawo nan ba aha,
sai a ɗauki ɗan ɗan uwa a haɗa aha. Saboda mulkin turawa Mm-mm.
na taba ji sun hana bayi.
mulkin turawa da suka hana bayi ai daga bisani ne Aha,
tunda aka daina yaƙi mhm, suka hana yaƙi to babu sai babu sai da bawa mhm.
to da kuwa sai a- a yi shiri a tafi wata ƙasa a ɗebo mutanensu a zo a bautar da su Mhm.
to su waɗannan ƙwarakwarai da- da na ce miki masu yawa ‘ya'yan waɗanda can kakan ubanmu ya yaƙo su ya kawo su Mhm.
can cikin duniya suna kan duwatsu waɗansu bai bayi ne suke zuwa ya yaƙo su Mhm.
ya kawo Mhm.
waɗansu su yi aiki a waje a gama su da m- m- m- maza 'yan uwansu a gama su ai musu aure Aha,
to an sun haihu sai a kulle
fahimta, na fahimta, ba sai ake ba fahimta.
da nasara suka hana bauta to sai bayan sarki maza Mhm.
sai suka dinga auro 'ya'yan mutane can da na ƙauye da na birni to sai su kawo su to shi ya sa ba ba a cika kulle da yawa don babu cutanawa Eh, menene cutanawa? Menene ma'ana?
ma'ana Eh, menene bambancin bayi da cutanawa? Ko da akwai wato bambanci?
shi bawa an kamo shi daga yaƙi Mhm.
an zo an bautar da shi Aha.
an kamo mace kuma daga yaƙi an zo an bautar da ita Mhm.
to sai a haɗa su aure shi bawa ita baiwa Mhm.
to sai in sun haihu to 'ya'yan nan nasu su ne cucanawa
Lokacin da cutanawa sukan yi aure Mm, in sun haifu mm, yaro ko yara menene ne?
yaro magudanci ne a- a- a- yana, yana aiki ko a shamakin doki ko a wani guri
Amma shi cutanawa ne?
eh mace in in sun haifi 'ya'ya mata sai a kamo su a ajiye su ana aiken su in sun girma an ga ana bukata kulle su sai a ce to wannan a kulle ta kan ta ƙara zuwa mm, mm, mm, waje tana ko a aike ta ko a yi mata wani abu kar ta ƙara fita a ba ta kayan kulle ta in a kulle ta a kai ta soro
To. Wata. Chu, uh, Chuchenia? An ce Chuchenia?
ga cucaniya
bai cuce ni ya. Um, in ta yi aure da wani mai yanci. Da akwai damar ta yi haka?
ga cucaniya an ce aure da mai yanci Eh. In ta haifa, In- in ta haihu ai,
bawa bawa ne ta haifa
to, yanzu m- alal misali kina da burin kina da kawo in kin haɗa su mhm.
sun haihu ba dukiyarki ba ce Hmm?
Hmm.
to idan kika ɗau idan kina da kawu ba ki da buru ta je ta yiwo ciki a wani gu gurin wani sa Mhm.
za ki ɗauki 'yar nan ki kai wa mai san Hmm? za ki ba mai sa Eh, abin da sani yake ta haifa ai, Hmm? saniyarki ce ai,
to ta je ta wo ciki a- a a- a gurin son wani
ai.
ta je ta yi wa barbara gurin gori na wani can to ta zo da ciki Mhm.
ke kusa kawo ɗinnan taki ce idan ciki ya isa ta haihu za ki ɗauki yan ki ba ki ki nemi mai sa ki bashi ko ku za ki bar yar gurinki taki ce ba ki gane ba Eh, ban gane ba. Ki hakuri da ni.
A'a, ba- ba ba komai idan kika in kin in kin ɗauka in kika je kika tambayi wanda zai wayar miki da kai To madala, madala. Amma ki hakuri in sake tambaye ki.
to To inda akwai kin ce da akwai bambanci tsakanin bayi mm, da cucinawa.
mm,
Ina so in sani na farko. In bayi ah, in bayi yayi aure da da bawa tabawa.
mm,
In suna da yara.
to su ne cucanawa su ne ca- cucinawa Yes.
in cucinawa sun yi aure sun suna da yara cucinawa ne yes to in bai ya yi aure da um,
da ɗa an bawa ya baiwa ta yi aure da, da, baiwa ta yi Baiwa.
aure da ɗa eh, to in ta haihu mhm,
na ubangijinta ne mhm. To. Amma in an juya, mm, in a in kai ki gafarce ni sai Mm, ba sai in komai.
sai in je gida in in yi tunani yaya in tambaye ki wannan in in yi miki bayani daidai to kai ina ina so in in sani um,
bambanci A'a, eh, kin gaya mini bambanci amma in bayi da cucinawa sun yi aure. Yara cucinawa ne?
yes Eh, To in wani mutum daga cikin bayi ko cucinawa ya yi aure da wata mai yanci. Yaran su suna da yanci?
ya'ya ne suna da yanci Suna da yanci. Amma in wata daga bayi ko cucinawa ta yi aure da wani mai yanci ya'ya ‘ya'ya ‘ya'ya ne idan kuwa suna da yanci ko suna cuci- da ‘yanci Aha, idan idan idan bawa mhm, ya auri ‘ya ai, ta haihu ai,
to ‘ya'yansu ‘ya'ya ne suna da ‘yanci aha, idan bawa idan baiwa mhm,
ta auri ɗa mhm,
ko ɗa nawa ta haifa da shi bayi ne to madala na fahimta na fahimta na gode kina da haƙuri kai ne menene wannan wani abu ashe aikin mamantuwa ne ka aikin mamantuwa a nan a kasa kin koshi Madalla. to um, kin gaya mini in yara sun zagenki in sun ce saboda fadanki an yi wa kaninki aure ke kina sakar gida amma in kin je katsina da shekarun da kina da shekarun bakwai yaya dukan kaninki an yi musu aure ko maganar wasa ne kawai ƙanne na ai
akwai wanda aka yi wa aure da shekara shida akwai wanda aka yi wa aure da shekara biyar akwai wanda aka yi wa aure da shekara hudu matar sarkin bauchi ashe kai, mamaki sai a kai ka gidan miji ana goyon ka
sai ana da hakuri eh sai miji hakuri ya ta sai sun hakuri girma sai ka girma
mamaki al'adun ku ne ko al'adun fulani kenan
Ah, amma lokacin zamani an juya, an juya al'adun ku an kadan juya ku?
ga shi na- da yawa kai tun da za a- a- a- a haifi ya tana makaranta har ta faɗi tana jini a Aha.
gida haramun
Kai. Ah, uwarki hajiya dela Mm, ah, oh ba ba a yi aure da da ita ba kulle ne kule ce eh, Mm, kule ne
aka kamo ubanta a adamawa
shi ne daga adamawa ubanta shi
uban hajiya dela bai ne Ih, aka kamo shi aha lokacin yaki lokacin yaƙi aha aka kamo uwarta daga fila ta borno aha sai an hada sai su aka haɗa su a nan sai suka yi aure sai suka haihu aha
to sai aka kulle uwata ita kawai
Eh, a da Mm.
da yatata da aka kulle yar Mhm.
to kuma sai da uwata ta ɗan taso kaɗan ana riƙe da ita a nan cikin gida Mhm.
sai aka ɗauki yar aka bawa bawan sarki Mhm.
ya ce a- a kai ta can Mhm.
sai ya kulle uwata Mhm.
sarki alu Allo.
Mm. Mm.
ya kamo su a'a Oh, ya ya ya, dauka ya, ita ya kulle ta Ai, to.
to sai da ya tashi tafiya nasarar za su shigo sai- sai aka ɗauke su suka tafi tafiyar sokoto aha
to daga can da a- nasarar suka kama shi suka tafi da shi lokoja lakwaja to sai aka bar su su can a ƙasar sokoton sannan sai aka samu jagora wanda suka taho da su Mhm.
da suka taho da su sai ubana ya kulle ta Madala.
to da ya kulle ta ba a daɗe ba sai ta samu ciki na Mhm. Ke ce. amma wane ne ya, ya kawo ah, iyayenta daga ta arewa kuma daga borno ko alu ko A'a, uban alu abdullahi abdullahi mm, na ka- far- na farko kakanmu mm, Eh, kakanmu aha.
ubansa alu din
a ina sun zauna suna suna nan a gidan sarki ko suna wace
suna daga waje aka kai su to kuma har suka i- girma suka isa mm, misali ita tana ciki shi yana can waje gidan bayan sarki
a ina wannan mijin- mijin mijin na kakattawa to da suka isa aure sai aka haɗa su Mhm.
gidan salama
ban sani gidan salama
ga gida can a ƙofar arewa gidan 'yan bindiga aha to
shi yana cikin 'yan bindiga aka sa su mhm.
to sai ak- suka yi aure to sai aka aka ba su gida gidaje 'yan bindiga duk unguwoyin nan da aka kai ko ko waɗanne to su aka kai su cediyar guda cediyar guda guda mm, unguwa ne unguwa ce madala madala sai ah, an, an kai su unguwar cediya guda kafin da a haifi su hajiya a dela haifa- eh, yaya sarkin alo ya hange ta ko sun kawo ta A'a, idan a- idan bawan sarki ya haihu sai a aiko a ce wa sarki an samu ƙaruwa aha sarki shi zai ba da rago shi zai ba da kayan suna du ah, a kai gidan uban mm, da aka haihu mhm.
to idan da 'ya'ya mata in- in aka yaye su suka data sun isa aike ba da kwano to gashi
Madala.
Beci ba?
wa ba zai caye ba ya ci
Wato yanzu sai na kai masa gida?
wai ƙanina nan da na kira muke magana shi- shi ne wai ta ka masa abinci na ce masa ga abinci aka ka maka ya ce a wani ya ba zan ci ba Aha,
wanda ya fito daga gidansa ya riga ya ci ya ƙoshi ta nune shi da abinci a a kawo masa ya ci
amma ya koshi eh ga mata tasa a gidansa ga uwarsa eh
to ubanmu duk ɗaya da shi su suna ciki ubanmu ya mutu
shi danki
a'a shi wannan yaron da ya tashi
yaran da ya tashi ba
mutum wan- wanda yana nan eh
shi ne shi ne autanmu autan oho madala yana ciki ubanmu ya mutu ah na fahimta na fahimta saboda haka bai tuna sarkin kano abbas ba Mm.
kin ce lokacin da kin ji labarin mutuwa
Mm.
kin zama kamar mahaukaciya Mm, to ba ni da hankalin lokacin na yi tamani sarki baya mutuwa Manda, ta A'a.
ce ci.
To ki ci. Ci ki zauna ki ci. Madala. Kina jin bakin ciki da kin ji labari?
a'a ni na ni ni ni ca ne uwata ce ta mutu hajiya ko da mijina ya zo ya faɗa ban gaskata ba ne
An yi kuskure. A kin yi kuskure.
yau ina ina hankali lokacin Eh. Um, Kina tsammani uwar Eh, uwarki ta eh, mutu.
ina da shekara tara ina zan gane abin da ake yi Saboda haka kina jin bakin ciki saboda Eh.
uwar uwarki.
eh Amma gata nan har yanzu. Kai. Allah ya dade ranta. Kai.
na ce wani sarki ne yake mutuwa da ka je hajiya ce ta mutu da ka je dela ce ta mutu aka ki gaya min Yi shiru. Muna son mu dawo mu ji daidai. Ko? Ci gaba.
to sai aka turo su suka taho suka yi musu gaisuwa to sai sai ya ce ba zan zo ba sai radda sarkin kano abdullahi ya sarki amma yanzu ba zai yarda ya kawo ni ba in zo in haukace Eh, eh, saboda haka ya ce ya kamata ta tafe Mm.
ta hangi mamata da ido.
to sai da aka daɗe bayan matan auren sun fita daga takaba to sai ya aiko ya ce a tura uwata ta je to aka kai ta can har ta yi aure ya bayar da ita gurin wani alkali Mm, to ki ga da abu A gaida, abba, Ai, za ta an zo jima.
min an ji mada.
eh Eh,
Ah. Ya'yan yau da dabara suke mu dai a Ai.
lokacin da ba mu da hankali eh,
amma su dai yanzu sai ka haifi ɗa da wayansu bas eh. Shekara uku gare ta ya zama ne? Na tuna ran da an haife ta.
Eh, Eh, Ina can asibiti. Wallahi.
lallai Wayo gare ta.
wayo dan yau duk da hankalinsa a cikin kansa Mhm.
yau ai duk gaba ɗaya aka halicce mu da su
To, ah, sun, sun tura warki zuwan Katsina.
Eh, mamakon zuwanki a nan.
eh, eh. Sai ta zauna sai lokacin aure.
eh,
Amma kin je wata ba ta yarda da aure ba saboda za a fitar da ita in an kai ki.
eh, kishiya ta ce Eh, amma ita ta, ta shiga rijiya eh, sai tana jin ciwo ciwon ido eh,
amma lokacin aurenki an fitar da ita
sai bayan da ran da za mu shiga za a kai za a shigar da ni katsina ran nan ciwon ta ya tsanani sai suka goya ta bayinta hmm, suka kai ta can unguwar ubanta kin gaya mini haka na tuna shekara nawa gare ta in an goya ta
babba ce to kuma ciwo ya riga ya, ya, ya janye ta haka an dauke ta Mm, amma baba ce babba ce to a lokacin nan ba mota ai ai ai. Ta- ta yi haihu
Mm-mm.
tukuna
ai mun yi magana da ke na ce ta samu ciki eh watan cikinta takwas suka ba ta magani kishiyoyi ta sha ciki ya kwanta to da ba ta haifi cikin ba har ta kai ga mutuwa Mhm. To, um, mata daban, ce da akwai guda uku daban. Uh, ke ce amariya ko?
Mm, Su uku suna da yara?
duk suna da 'ya'yansu Eh, saboda haka ah, sarki ya ƙi karan yara ko Hmm?
nawa ne ‘ya'yansu
one one eh, haka kin ga an yi. amma ba yara da yawa ba duka maza duka maza Hmm.
na gogo
na gogo shi ai su su a- an ha- haife su da yawa amma sai su biyu suka suka yi i- rayu da shi da uwar abba
adala sai da akwai ‘ya'yan farkwarai Hmm, da yawa hmm. akwai mai uku akwai mai ɗaya akwai mai biyu akwai mai uku suna kuma haihuwar da can sun ha- hai- haifa sun murmutu
yana da kwarkwarai guda uku kai wa
sarkin niko
Ah, ko san da ya mutu ai mu saba'in mm, mm, mm, mm, mm. mutum saba'in ne duk da mu matan aure
saba'in yes
kwarkwarai saba'in eh
sun yi yawa
ba su yi ba
saba'in sun yi yawa ba su yi yawa ba in an tashi aiki Mhm.
an yi baki wa zai yi to amma an tara su ai dole ne ku fito ga aiki shi ne amfaninsu eh su yi mu- muku aiki eh su yi masa aiki kai Ah, mu mu ina Bakinsa.
ruwanmu? eh mhm. amma kina da kwarkwarai ah, wanda za su yi aikinki
Eh, dan dai waɗansu sun murmutu amma ni na iske ƙwarƙwarar waje na goma sha uku Mhm. sai an raba haka haka
wannan uwar gida tana da mutum ishirin da biyu
tafi ki baba girma ko a'a yo ba ita ce uwar gidan gidan ba Eh, eh, to, na fahimta. Ta fi ki shekara kawai. Shi kenan. Ba lala.
mai bi mata tana da mutum goma sha hudu Ko tuko Yaushe, well, yaushe an, an yi haihuwa na farko She- da shekara nawa.
zuwa
Amma kin ce suna da goma sha uku, goma sha hudu. Ya, ya, kwarakwarai eh, eh,
kwarakwaransu
eh, eh, amma sun haifa yara.
waɗanda ya zo da su daga can kan ai masa sarauta Aha, su ne da 'ya'ya da ya shigo sau- sai mutum ƙalilan ne da 'ya'ya sauran nan ya ce shi dai ba ya son 'ya'ya da yawa kada ya mutu ya bar su su wahala mhm.
sai ya- ya ya roƙi Allah Allah ya yarda sai mutum ya sami kamar ka sami ciki wata uku ko wata hudu sai ya lalace Mhm.
sai su waɗancan da suka sami na farko su ne da ya
To, su kwarkwarai a Katsina daga ina suke.
su daga ƙauye ƙauyen katsina suke
An kamo su.
Mm-mm, ba kamo su aka yi ba fulani Mhm.
in gane fulani masu shanu na ƙauye to bayansu sun hayayyafi 'ya'ya mata da maza to da aka ce ba bauta to sai su kuma sun gaji da wahalar iyayen gijinsu ba su da komai talauci ya ishe su to shi ne sai su ɗebo 'ya'yan da su sai su zo fada su fada a fagace su fasa kuka in an ce me